ilmi wani kumiya kaumun na ranar da laraba kamar sha hudu ga wata rajar dubu da dari hudu da arba'in da hudu bayan hijira tsanin da ra'ayi ko ra'ayi tsanin daga mafi zamanina a kayan da nasarar kuma kamar sha shida ga watan biyu dubu biyu da ashirin da biyu kamar yadda aka saba muna karatu a littafi mai albarka na dukkan maudu ya akamin maudu wannan babban malami ibn qayyim da jawziya ila mutum sarki ya mashi rahma malami ne da ya rasa a irin annabi sallallahu alaihi wasallam da shekara ɗari bakwai da hamsin da ɗaya muna cikin babi na goma sha bakwai a daidai wannan darasi kuma na saba'in da shida wannan babi na goma sha bakwai yana tattaunawa ne akan matakai da ɗan adam ya shuɗe a kansu ko yake shuɗewa a kansu ko zai shuɗe a kansu tun daga farkon halittar shi har zuwa tabbatuwar mutum ko dai a aljanna ko kuma a wuce Allah shi to za mu tashi fasali inda ya kawo ya buɗe da maganar bukura bakara mun maganar shi a baya kwararren likita ne da tsakanin shi da annabi ya yi girma annabi isa da kusan karfi malaki ta fasulun wani fasalin kala bukuratu wannan amshakin masanin lafiya likita fil makalatin salisa a makalar shi ta uku fi kitabin ajinna ko ajunna a littafin da ya rubuta da a ƙarƙashin ƙa'idoji na likitanci inda ya tattauna a kan ɗan kayi ilimin da yanzu ake cewa human development ko human development yar da adam ke girma a ciki tun wancan lokaci ƙarni kusan fuska ta annabi isa ya riga ya rubuta littafi littafin an fassara shi da ya ruka ma tarin yawa a duniyar nan to shi wannan masani yake cewa a wannan littafi na shi a wancan makala ta uku kace ana ku hadirukum kai bara'atul maniya yanshau kace ni zan ba ku labari kamar idan ana labarin mutum da ai ku yi shiru kawai ni ne garau to yace ni ne zan ba ku labari kai bara'atul maniya ya yadda na gama ni yanshau yana girma yana haɓaka har daga nan ya canza zuwa wani mataki har ya canza zuwa mataki na gaba har ya canza zuwa mataki na gaba har lokacin da ɗan adam zai hau ya ce ya ce ni ne ganau kuma zan ba ku labari ya yi wani gwaji ko wani sa ido kuma sakamakon da ya dawo kashe zama ya dace ne da yake tsammani ya ce kanat لامرأة من الأهل جارية نبيلة akwai wata mata daga cikin jama'ar mu tana da wata kuyanga mai daraja kuyangar tana da kyau cikin jira da kyan halitta walam takun tuhibbu an tahbala ita wannan kuyangar yadda take da shi saboda kyan da take da shi sai ba ta son kuma ta yi bi Allah yan kusa samanuha saboda kada kudinta da kimarka da darajar ta tarau suna ta kaucewa amma ka kuma ce to wani ta zubar da ciki wani ta je family planning duk ba wannan ka dauka ba akwai hanyoyi dan na ban labari akan rubuce-rubuce da masana likitanci ko masu ruhi na addini ko masu kaunar dan adam ko jinsin dan adam irin rubuce-rubuce da suka yi da kuma hanyoyi da suka bayar da shawarwari don kaucewa hanya ta bature ko kuma hanya ta ta zamani ya ce fasani akil jariyatan nisa a fasani akil jariyatan nisa a ya kunna ita wannan ku yan gaga ku ga tunaninta ba ta kuke saboda kauce wancan matsalar sai wannan ku yangar ta ka ji mata na cewa na za akwai da ake karɓar shaidar mata kawai saboda su suke da ido yanzu an zama ana ta rigimar wanda na da ciki ko ba ta da ciki zubewa ya yi zubar da shi ya yi ya kaza ya kaza ya kaza bari ne wannan miji za ka da kunya ba da shaida a samu gaskiya ba zai yi ba a lokacin mata biyu kawai sun kisa kace namiji ɗaya da mace biyu namijin kawai gaske mace biyu neman masara shi kuma a haɗe wajen magariba na sai dai amfani amma dai yanzu zaman kotu a nan a sai dai ka dukkan amma dai zuwa wata hankali ne ke bayarwa shafi mace zai yi kuma zai ku iya zama kan shi to ita wannan mata wannan ku yanzu sai ta je mata na cewa innal mar'ata idza aradat an tahsida ita mace idan har tana so ta ɗauki ciki to yadda ake shi ne lam ya faruɗi min ha maniyin rabi ai mani namijin ne ba za ta bari ya fita ba akwai za ta yi tsari shi bari ya fuka mutu tabata sai dai zai wanzu a tsare sai ta tsare shi a cikin to daga nan ne zai a haɗu da nata daga nan ne zai a wuce da shi wurin da za a rene shi daga nan sai a samu ɗan kayi daga nan sai a haihu amma idan ya fita fa ba sau ba wani sinadari wanda da shi ne kuma za a iya haɗawa fa kwashi mata zalika ka zo mu yi magana da maganin da suke yi amma su kai yin tunani da na kuyangar kawai sai kuyangar sai ta gano wanda alantar suluhu min nafsiha sai ka rika jira ka rika lura da bibiya da sa ido na shi wannan mani biyar da yake da cikinta mana daga kila wanda take aure ko da gidanta fa a hatta fi babil awqati annahu lam yakhruj minha shikenan sai ta ji a jikinta a wasu lokuta wani lokaci daga cikin lokuta cewa kuma ni na bai fita daga jikinta ba kenan za ta yi fa balaga ne kabaru sai labarin abin da ya zoma ni kuma sai na kira ta kuke kaga ita ai ba ta fi da ciki ko to ni kuma ina so in wani gwaji shi cikin ta ya ake samun shi da aka yanzu bari in kira ta in yi gwaji da ita idan gwajin ya yi nasara cikin zai zube ni na karu da ilimi ita kuma bukata ta tabiya shi ne sai ya aika aka kira ta yace fa amartuha an tasfara ila qalbiha sai na umarce ta da tare da tsalli ila qalbiha tana yi har ta rika juyawa fa safarat sab'a safarati sai ta tsalla har so bakwai fa tasfa min almadiyyu bi wajbatin shabihan bil baydati ghairi masbuhatin fa tukhshira an halakatu al kharij kawai fata kasa min almani kawai sai ga wani dunkulan mani ya faru bi wanci ba ce in an ce wanci ba shi ne ga abin da za ka iya ko cinye shi ko shanye shi ko haɗiye shi tashi guda a da'ira ta cikin fuskar ce in an ce wanci ba shi ne ƙwayoyin maganin da za ka sha su a tashi guda ana ce musu wanci ba abincin da za ka ci a wannan lokacin tashi guda ana ce mashi wajiba lomar da za ka ɗauki wacce za ka iya haɗiyewa ana ce mashi wajiba kenan ɗan wani abu wanda bai ta a haɗiye ba to sai wannan abin bai wajiba ce shabihan bil baydati shi wannan abin da ya faɗo yayi kama da kwai kwan kuma wata iri ghairi masbuhatin wanda ba a dafa ba kada kushira an halakashi wanda an riga an kankare ko an cire bawa wannan mai da bawa mai dan karfi karfi an cire shi alakari wanda yake shine daga waje wa ba ku yadda rubu wato haji to fi da bisha sai dan shi dan shin kwan da lema lemar kwan suka wanzu a ciki a cikin wannan bawa to abin yadda dai ka san ka samu ruwan kwai aka yi kamar majina majina shi na ga ya faru dubu wannan ba shi ne mana abokan ba yanzu in ka samu likita ne zai ce wannan ba zai yiwu ba shi kuma na yi da wannan aka samu wancan dan da wannan ba su wannan da waɗancan ba su wannan hidimar ba to ne yanzu kuma ba zai samu ba to da haka ya gano e to gaskiyar abin kenan shi wancan zuwa mani shi ne zai zauna ya haɗu da na ita mace daga nan da ta rusu shiga mahaifa to da zai da ya samu ci kada ya ce wa ana akulu aida ni kuma zan ce innahu yajri min al-ummi udul ar-rahimi liyaqtadi biha al-dalil innahu yadda al'amarin yake shine yajri min al-ummi udul ar-rahim yana gudana daga uwa ulular rahimi abubuwan da mahaifar ba ta da bukata kamar irin jini wanda na haida wanda yakan fita yana cikin ulul na rahim to wannan jinin zai rika kaiwa da komowa da ya gittazi wani ya gittazi ya fi halittar domin shi dan tayi ya samu abinci to tun da jinin ya zama ulul inda matar ba ta da ciki me ya kamata ya fita ya bar cikinta yanzu fitsari hudulli bayan gida hudulli lokacin da suka gama aikinsa a cikin mutum menene zaman lafiyar mutum ta fita to shi ma jinin zaman lafiyar ita matar ya fita ba ma tana da ciki ya zama da jin a kore shi ya fita waje sai Allah ya gina kamfani a cikin mahaifiyar da wannan jinin za a yi wa jinjiri ko ɗan tayi abincin da in haife shi har ya gama rayuwa ba zai sami fadin shi ba ba zai sami mai fadin shi ba kaga zai da wani zai ke ka sai turawa na suke har ruwan shan da recycle da sai shi suke zai sai kinka da ruwan mai sabu ko Allah ya fara tantini tantini ga yana daga adabu za ka yi to kaga kenan maganar recycle ba ne yanzu ba ne ba ai yanzu ne ma duniyar ta dan gano kuma ita duniyar ma ba kuma nake da cycle ba ai yanzu ne yake ba ma wannan jinin da fudul ne bai da wani amfani zaman lafiyar mace ma ya bar jikinta ya rabu da ita ba ma tun da akwai ciki yana ya recycle ne ke sai a tura wannan jinin sai ya wata masana'anta sai a samar wa da jinjirin abincin da duk duniya ba irin shi wasu suka ce ake sa yaro ya faru duniya ne ta kwallon rai daga ciki an samu canjin abinci daga kamfani haɗin ana dawo kamfanin ‘ya'yan adam china japan arewacin najeriya da kawai shi kenan sai ka ce akwai mulki can akwai noman ero can kuma ya haɗin allah ne ka zuba wani ero to ya ce shi wannan jinin sai ya rika gudana yana tafiya wannan kamfani domin ɗan tayi ya samu abinci faƙaɗe ce innan da ya buharu abin da yake bayyana wani wurin ya sa annabi innan da ya buharu amma na tafsiri ne kure daidai ne shi ne innan da ai annabi ke wanda lallai wanda ya buharu wanda yake bayyana mana abin da yake fitowa daga sama a cikin ɗantayi iyal a asabun rekafin bibirin aka yi rubuta ko akwai wanda ya sanya dado kuskure ne mai kyan shi ne da rawa su ne jijiyoyi yan sirara farare mana yana maganar a lokacin da yake dan tayi wayannan jijiyoyi na mutum to yan farare ne haka za su gani kamar igiyar zani amma su ne za su yi karfi su ne za su yi wannan aiki su ne za su gina mutum ka sai ya zama da kake wai abin da zai fara fitowa shi da gaskiya akwai ne ya fara nan taron jihohin su ne a sama albi da farari waliyar lajira aiki fi wata kashurranci su ne na gansu a tsakiyar igiyar cibiya na gansu a cibiya da sun haifi yaro za ka ga irin walai ta cibo ne in akar ga irin surra irin waɗannan fararen zarurruka bayan yaro ya girma babu inda za ka gansu sai a cikin jijiyar لأن الروح إنما يشق طريقا للنفس domin shi rai inda ba ya shukku tariƙar yana keta hanya ne linnafasi gonaka domin ya kai numfashi a cikin yaro wannan jijiyar wannan igiyar ta ta abin da ta cibiya to ta ita ake kai wa yaro iska wanda da shi ne yake rayuwa wannan yan fararen tsara in faɗa na faɗa na da mutum zai gani kamar hanya ce da aka huda ko aka tsaga da iskar zai da kaiwa da komowa wanda shi zai wanzar da rayuwar shi ya a cikin mahaifiyar shi ya saba da da kake ce ka tabara kan ga wasan da kare fina kai madalla girman Allah ya kai ya komo wanda shi ne ruwa iya halitta kuma kana sannan sai yake cewa aqulu shay'an akhara ni kuma zan faɗa wata maganar ta daban wahiran wacce take bayyananna ya arifuhu kullu man yarghabu fil ilmi duk wanda ke da sha'awar ilimi zai iya gane me nake nufi ko kuma ya san haka na faruwa yace wa muwaffiquhu bi qiyasati kuma zan yi bayani billa billa da qiyasai ni qiyasi kaza ni qiyasi kaza ni qiyasi kaza duk zan fito da shi wa aqulu zan ce innal maniya shi mani huwa fil hijari yana cikin wata kariya ne yana cikin wani shamaki ne tun mutum na cikin Allah ke ba shi tsaro tun mutum na ciki inna kulla shay'in khalaqnahu bi qadar kuma mutum ya zo duniya a ci gaba da ba shi kariya da tsaro ba wanda yi ba kuma ya taba shi kullai yusibana illa ma ka taba babu lana huwa maulana Rasulullah ka faɗa musu ba ku abin da zai tsale mu sai da Allah ya faɗa wuri tsale mu sai ka ga zai shekar a wahala sun tabbata ga wani kaf amma Allah bai wahala ba kai cika cikan abin da ma sukan tabbata ga wani amma ko bai mutu ba da wani malami yana ban labarin wani yaro ya fata rijiya irin wajen gaba talatin din nan kwana biyar ana neman shi daga baya aka gano yana rijiya kuma aka samo shi da rai kwana biyar da komai wani dan rijiyar ko ba komai ba ma amfani da ita kwana biyar aka aka samu shi yana numfashi shi da rai aka ce maza maza aka yi shi asibiti ana zuwa asibitiyar su ita samun likita sai ce a ai kwana biyar da ya bai ta abinci wani ba shi bane ba shi bane shi dai Allah bai ga dama ya mutu abinciyar ba kawai ka bar ta haka kawai ka huta ka je ka wani cikin wannan ba za ka yi ta samun suna ba duk da kafin yaron da kafin a yaron za ka samu samu wani likita zuwa duk da kana ga za a iya ganin yaron nan da rai yau kwana yau kwana biyar cin ina ai dan adam in ka zo duk ka gama karatu kuna ci yaro na numfashi yasa in ka buga lissafin ka buga ka ce insha Allah ta huta kenan mutum ya ya ya Allah shi kenan amma na gidan da ya yi Allah shi wala ka gaba shi da Allah wa akuli ke za da ta kariya sai ta fega sai ta fatuwa sai ya gama yanke hukunci wa wallahu Allah ce to ba ka bane sai yi kaza sai yi kaza to yace shi manin yana cikin wata kariya wa inna ma yaktazi min ad-dali yana samun abinci ne daga jini a dalilin ta su min alfarhaci jinin da ke taruwa daga mace wanda ya kamata ya fita a matsayin jinin haila wa ya zira ila fahi kuma jinin da zai sauka a mahaifa wanda daga nan ne zai wanke mahaifar daga cikin mahaifar da shi jinin sai su karkata su fito sai mace ta sama jinin haila daga nan in ta gama jinin to shi da za ta iya ɗaukar ciki saboda an wanke mahaifa an cire shimfiɗar da aka yi ta wancan wata ta su mai sabuwa ce ana jiran iko wajen jini duk wata aka Allah zai ko duk gwargwadon yadda mace ke jini in ma so biyu a wata ne to so biyu dai za a yi wannan aiki kaga wannan aikin ba na gyara ce inda gwamnati ke jira da za a yi maka ba inda za ka ba da ba da ba mai jima amma wannan aikin ba a dinda ya tsaya na mace wata ko zafin ciki ba ta ce kuma ana tayi shi Allah ya tura rundunar mala'iku suna tayi a kyauta ko da gwamnati ke yi sai sa ka doyi sai ka sai ka biya kuɗi a rabe ta ka je ma a ce ba ne so sai ta amma da mutum a kyauta a kyauta amma ne ya tsallake masallaci ba zai shiga ya gode ma Allah bai tafi nagarta ya dai gode mai girma akwai da fassara ba ya tsallace da kun gode zan kara mu yace wa kana fi innal maniyya yantazibu hawa shi wannan mani yana fisko iska sai ta nemo iska bai ta dafa su fili sai rika numfashi da wannan iska fi hadi da kudu a wannan kariyar fil asbab allati nakarna cikin waɗancan sabubban da muka ambata na cewa ga yadda abin nan yake ga yadda abin nan bani ke kasancewa a cikin kariya da kuma yadda yake samun abinci wa yarku zai rika girma min dalil ladhi yanhajiru min al-mar'a daga wancan jini da ke gangarowa daga mahaifa wanda Allah ke sarrafa shi ya zama abinci tare da samun iska sai mani ya rika girma Allah ya hore mashi rayuwa kenan yace wa kana yace inna samsa lallai shi jini na wanda ke fita na haida daga mace wanda ya fi samun ciki zai daina fita ko in tana shayarwa zai daina fita la yanhadiru ma damatil mar'atu hamila ba zai daga gangarowa yana tsirarewa yana fita ba matukar mace na da ciki in kana tiflu ha sahiha in dai tallafi ne akwai wani karatu ne mai kwari aka bayar galibin mace na samun ciki da ga kare da jini idan kuma ta samu ciki ina likita ya wada ai ma yi kani na litiri wata uku wata wata uku wata biyar wata shida kuma tana jini akwai magana shi yasa za ga a ta magana da malaman cikin suka wata malami aka gari ya tattauna a kai cewa idan mace na da ciki akwai yiwuwar ce jini har na kwana talatin ashirin da wani hawa ashirin zuwa talatin kenan to shi ne suka ce kwata-kwata ne ciki ba ta yi ko idan ta ga jini fa dama inda jini kenan malam shi yana goyon ba wannan magana idan mace na da ciki kuma ta ga jini to karatun da ake ba ta da ita da likitan ta shi ne ɗan da ke cikin ta bai da lafiya kawai a yi maza a cikin su ba amma tabbas bai da lafiya saboda ne ya nuna jinin da ake masa abinci da shi baya iya ci saboda rashin lafiya to Allah ko ba zai ta abincin yana tarawa a cikin ta abin da cikin da ba so bane shi da sai cikin da jinin to haka kawai yanzu da ita da mijin da likita ana faɗa musu ga sabon research ai maza maza a koma da burotari ko a koma manyan kundaye a yi bincike dan nan bai da lafiya to kuma sana suka ce kuma yau da kullum ta nuna haka in kuma ta haihu ko da bai zama rashin lafiya nan ciki ba to zai zama rashin lafiya a tunani rashin lafiya a kaza rashin lafiya a kaza to shine ma da yake cewa anan ma dama ai in kana tikulu sahiha in kana tikulu ha sahiha matakar dan da ke cikin mace da ke yi ne to ba su yadda zai tana da ciki ke jini da cewa zalika mundu awwal shahari shi fa daukewar jinin da daina jinin tun fa a watan farko min habaliha daga ɗaukar cikinta ila shaharin tafi har zuwa wata na tara wanda zai zo ya tattauna mana kan haihuwa a wata takwas haihuwa a bakwai haihuwa a shida da kuma haihuwa a wata goma ko shekara wanda ke cewa goma ko shekaru ma ko walakin sai dai jami'u ma yanzu min al-dami min al-badal kullu yattabi'u hawlan sadid sai dai duk abin da ke sauka daga jini daga jikin mace dukkanin yattabi wa qawlin jali yana taruwa ne a gefen yaron ana da hijabil a'ala ma ajtizabin nan a shamakin sama nan yana so ya mana wani karatu ne cewa shi wannan dubban mali daga shi zuwan shi inda zai haɗu da namaci kafin ma ya wuce ma'aifa to a cikin security yake lokacin da ya haɗu da namaci ya ƙara shiga wani security to zai shiga cikin kariya da wata kariyar da wata kariyar to shi jinin da zai taru zai zauna ne akan kariya ta sama banda ta tsakiya banda ta ƙasa jinin ba zai iya taɓa ta ba saboda an nuna kariyar da aka bai wa Allah aka bai wa ɗan kai yana yanzu ka duba fa shi ne wani malami yake cewa yanzu ka duba lokacin da ɗan adam bai da dabarar ya gudu Allah ya bashi kariya ko kuma sai da yayi wayo ya girma wanda in ya ga wani abin ma zai iya rugawa a guje ko kuma a lokacin da yake ga Allah ba zai iya kare shi ba wannan irin sabon rashin tauhidi ne wannan irin sabon rashin tauhidi ne yace ma'ajji zabin nafas tare da jawo da tsotso numfashi yace wasurrati wannan igiyar ta jijiya tariqu sunihi ila al-jahim ita ce hanyar da shi wannan jinin da aka sarrafa ya zama abinci to abincin zai rika kaiwa zuwa ga dan tayi fa yadkhulu al-ghadha'a ilayhi sai rika shigar mashi da abinci fa yukazzihi wa yazid sai ya rika ciyar da shi wa yazid sai ya rika kara shi mafi yawan bugu kamar a haka ya tsaya ko akwai kuma wanda ya kara fi tarbiyatihi akwai bugun da ya kara wannan lafazin amma in an kara ya yi in ba kara ba jumlar ta fito da yake fi tarbiyatihi wajen renon tattaye kenan lokacin da tattaye yake ciki abu biyun nan su ne sinadaran rayuwar shi iska wanda ake kai mashi shi ta wasu kananan tsararruka a cikin cibiya da kuma abinci wanda Allah ke sarrafa mai shi daga jinin haidar mace ko kududun dare jini mara amfani a cikin mace to shi kuma wannan za a daga kai shi ne daga wani bututu a cikin cibiya kaga cibiya ne za ta sauki abinci kuma ta sauki iska kuma ta kai wa dugon mani gudan jini gudan tsoka cikakken bacin har zuwa ran da za a yi duka wannan kula ce ta Allah madaukin sarki zuwa gare mu kuma duk da wannan abin da yake neman mu bai da yawa wa abudullaha wa la tushriku bihi shay'a wa bil walidayni ihsana fa qad rabbuka alla ta'budu illa iyya wa bil walidayni ihsana ya ko da kina mu ba su da yawa wa tarki tarbiyati wajen rene wa qala inna idza qama al mani hina idan mani ya zauna san wasu lokuta ko da kallahu hujubun ukar sai kuma sake bai wata kariya ya sake ba shi wata kariya fa kam tajju dakhilan min al-hijab al-awwal wannan kariyar da za a ba shi ta biyu sai ta rika fadi tana budewa tana tsawo har sai ta haɗe kariya ta farko yanzu kariya ta farko ta zama ita ce kariya ta biyu sabuwar kuma ta zama ita ce kariya ta waje wata kunu muktalifatan anwa'i kathira a mafi yawan lokuta takan zama tana da bambanci daga mutum zuwa mutum wa ma kaunuha wa mithlul hijabil awwal amma yanayin ta ce wajen karfi da take da shi wajen iya ba da kariya daga cututtuka ko mahara wannan aikin sihiri ne ne amma ce kada wannan zai iya shan bamban daga mutum zuwa mutum yace wa kale yake cewa innal hujuba minha ma yughlaqu awwala wa minha ma yughlaqu min ba'd shahad al-thani ومنها ما يخلق في الشهر الثالث وكلها لا تظهر منافعها أول ما يخلق yace waɗannan kariya da ke halittar mutum da su to waɗansu ababe ne na kariya waɗanda ma yi kula fa awwala ba ana halittar su bane kwatsam taki guda daga shigar mani mahaifa yace wa min ma yi kula min ba'd shahrin sani wasu za a halitte su a wata na farko misali ko wani wata na biyu ومنها ما يخلق من بعد الشهاد الثاني الانسير تأكل ده عن الانسير لا أسامر رسول يمكن أن تنتهي إلى وتنبي ومنها ما يخلق في الشهاد الثاني الانسير أكل ده عن التاء وتنبي أقول له ما هو لنا كل شيء كما جواب الأموال وكلها دكا مثلا سكيورتي لكاريا لا الذي تنظر وتنتهي لا تظهر منافعها أول ما يخلق أفضل سبايا بينا فرقها للدرس ba daga halitta bane da ba daga samar da kani bane amfanin su zai bayyana Allah ya san lokacin da za a buƙaci amfanin walakin na ba a ba a yantar da alal mani daga cikin su akwai wanda zai rika faɗi har ya rika mani to fa tabu haru manafi'u ha awwala to daga nan da sai amfani shi zai fara bayyana eh to wannan ya zo ne ya ba da kariya ga wannan mani kada wani dutse kada wata majina kada wani ambaliyar jini kada wani ko wata kwayar cuta ta gado ta cikin wannan ta mutu shafi wannan hawa an gama ba shi kariya ba ta ba haru mana fi wa awwala wa ba a zo hala ya fi haru illa a fira daga cikin kariyar kuma akwai wanda amfanin ta ma baya bayyana sai a kan shi wata sai dab da za a haihu sai a ga amfanin wannan security da kariyar misali da ce wannan fata fata ko wannan jaka-jakar yanzu ba kan fata jerar da za a yi to kaga kenan ba lokaci guda za ke ganin amfanin kariya da aka ba dan adam da dan adam ba fa da zalika yukhluqu ba'daha fi shahr al-awwal saboda haka ne yake halittar wani sashi a wata na farko wa ba'daha fi shahr al-thani wani sashi a wata na biyu wa ba'daha fi thalith wani a wata na uku wani yasurratu ka annaha marbutun ba'daha bi wadin shine dai waccan cibiya kamar wani abu ne farɗaɗɗe sashi yana kan sashi na su kamar yan murɗaɗɗe irin yadda mahautan ke wa an ji wani ya shiga wani wani ya fita kan wani ya ce wa fi wata alkujabi ta kudu surra a wannan tsakanin security da ake bai wa mani da zai zama gudan jini da zai zama gudan tsoka da zai zama cikin mutum to a nan ne kuma Allah ke saka wannan cibiya allati yatanaffasu minha wa yatarabba wacce da ita ne ɗan adam yake numfashi tun a cikin mahaifiya kuma da ita ne ɗan adam ke samun abincin da yake ci. Ce wani da na zanar da idan jini ya sauka, wata zan da ne domin shi dan tayi ya samu abincin da zai ci daga wannan jinin da ya sauka, to halatul wujuhu bainan wa bainal jini. Waɗannan shamakai in yaro ya gama ci sai su dawo sai su toshe ko su rufe inda jinin zai iya taɓa yaro a kawai yanzu dama yaro na da buƙatar iska sai wannan yan ƙananan jiyoyi da ke cikin cibiya sai su buɗe sai ya sha iska yana gama wannan cikin sai zo sai ya rika wurin kullum aikin su kenan ba kuma sa sabawa haka in abinci zai ci sai su turo mata abincin a turo mata abincin ta wannan jijiya ta cibiya daga nan idan ya gama sai wani zuciyu ke ci gaba da bayar kariya wanda ya hada ya kunu ta'ala saboda haka ne Allah kuma sarki ke cewa cikin suratul zumar ya khuluqukum ya khuluqukum fi butuni ummahatikum Allah shine yake halittar ku a cikunan mahaifan falkon min ba'da falkin fi bulumatin salat halitta bayan halitta daga duhun mani halitta ce zuwa gudan jini halitta zuwa gudan shuka halitta karkan ne ba da hali halitta bayan halitta halitta fi cin sana a cikin dukkan jinjiri a cikin mahaifi yana cikin duhu uku ne kaga ko kai mashi farmaki malam ba karamin abu wani ba karamin abu wani yake fa inna kulla hijabi kowane shabaki da ka gani kowace kariya da ka gani min hadin hudu daga waɗannan shabakan da hulmatun ta kusuhu yana da duhu na musamman da yake kimantar shi haka abu ya zama irin turnuku hana yoyi sai ko in ma wani ya shiga yana kokarin ya taɓa wannan ɗan tayi to ka shiga wani duhun da duk security da ke wurin suna kallon ka amma kai ba ka ganin kowa kaga ko wanda ya ji abin da muke zo da shi yayi kamun ka don kuma rayin shi yace fa da karan lawu ya hada ruku anwara kalfihi wa nakalihi fi hadin hadin ila hadin yalla madaukakin sarki ya ambaci matakai na halittar mutum da kiratar da shi daga wannan hali zuwa wannan hali wa zakara ulumatil hujjil lati al-jalil sannan ya ambaci dukkai na kariyar da ya bai wa tattayi faƙala aksarun mufassirina mafi yawan malaman tafsiri suka ce wai waɗannan dukkan guda uku da Allah ya ce fi wulumatin salat a cikin dukkai guda uku mafi yawan abin da jumhurin mufassirina suka ce shi ne wulmatul batsani akwai duhun ciki duhun cikin yaro na cikin shi sannan wa kulmatul rahimi da kuma duhun mahaifa wa kulmatul wa kulmatul mashima ya ya za mu tsara wannan da Hausa wannan mashima ne shine placenta rigar haihuwa ko kuwa Yansan ina yana anatomi mawulidan anatomi ko? Wa'yan wa'yan anatomi. shi wannan shi wannan bashima ba mahaifa ba ce shi ne suke taya placenta sun ce wai shi ne wanda an haifi yaro za ga yaro sai ake uwa ta biya wannan tattare tattare wani abu ne kamar kitse kitse kayan dai shi ne ba nama bane ne to shi ne shi ne mashima dari wanda yaro yake zo da ita ya yaki ba ita bane uwa ne ta ce placenta ita uwar ba ba kwai wanda ake yaki ba kwai ne wani kuma zai zo kawai ba ta da ana ta ne riga ba wata riga ba zai iya shafa to wannan wannan mashimar suna cewa ita ce an haifi yaro zai zo da zai faɗo sai ce ruwa ta biya sama ta suke ta shin yaron na cikin ta ne lokacin da yake ciki ko yana wajen ta ne amma da layi hali shi ma shi ma a cikin mahaifar ma yaro na cikin wannan mashiman ne wani bulbulin wata riga banda mahaifar ai kaga ita wannan rigar da yake ciki ta fulatantar ita ce za a haife ta da shi kanin shi kuma wata ce amma ita mahaifar kuma ita ce in aka haife shi aka gama jinin biki mace ta jinin al'ada ita wannan mahaifar da shi wancan ya ce sake ta ciki daya ana nufin mahaifa daya amma ka kuma za su ce fulatan ta ɗaya ba kowa ta shi daban kowa ta shi daban zai zama kowa to wayannan su ne dubbai uku shine mafi yawan abin da malamu tafsiri suka faɗa to wannan kowace akwai kariyar da aka ba mutum kowace yanzu ka duba da za ka zuba kwai guda biyu a aljihunka a ce mai dawo da su hakko na kamar yadda ba ta fi sarfari kama ka ne ka akwai matar da saboda sirbe ko gudu ko fatowa ko hadarin mota da ita da za ka zo ta ya fashe kamar mai duk wannan gwaramar duniyar shi ne san ana yi ba in sai wani motsawa tana sirbe tana nika gyara ga an saka shi ta balan-balan an ba shi kariya da a kyauta ta yi zama wannan yau duka ba ta haraji da cikin rika wani gode da ke nan a bajan da ba wani da rika inda mazu da yi maku mili wanda hin laifi mu je amma da kan Allah mu je a ga halin ya ce fa inna kulla wahidin min hadihi hijabun aljani dukkanin hukun nan to shamaki ne kuma kariya ce ga dattari وقال آخرون وثم العزة جاء في ظلمات الثلاث التي هي ظلمة أسلاب الآباء دهم فرقوشين دهم تقم أمني بين يخرج من بين السلب والترائب yaro na cikin mutum na sassan ma'aiki sai ka ce nan ma akwai zulmatul asladi ko zulmatul asladil abai wa zulmatu butunil ummahat sai kuma duhun cikin iyaye sannan wa zulmatul mashima yanzu ga sunan sun hada tsakanin duhun ciki da duhun mahaifa rahim sai suka hada sai suka ba shi zulmatul butun sai suka koma sai suka dauko zulmatu sulbil abi sai zama shi ne na farko sai kuma uwa ko rigar da yaro ke zuwa da ita ma da ce wa azu aku min wannan magana ita ce ta saka ɗan kaga shi mun kai da ke koyar ko sai ce wa azu aku min hada la kauli kai mafi raunin abin da aka faɗa shine kaulu man kana fadin wanda ya ce wai zulmatul layli akwai duhun dare wa zulmatul batsani da duhun ciki wa zulmatul rahimi da kuma duhun mahaifa ما يصير أي فإن الليل والنهار بالنسبة إلى الجليل سواء أي أولا تنتهي دجري ديني دجين كذلك سيد دجري ديني كعب النبا بنش وأنهم بنش كما تنجد يعني يتغني يتغني خرجنا من الدنيا ونحن من أحدها سوسم الدنيا أما ممكن أن أتكلم في الدنيا waɗannan min al-ahya fiha wa lil mauta ko ga maje mana a tsakiya ba mu a cikin matattu ba mu a cikin raye idan matattu na makabarta su kuma da ayyuna can suna ilimin mu ba mu a makabarta ba mu a cikin masu abin nan yace idza ja'a nasu gami yawmal jihadati idan ma'aikatan gidan yari suka zagayo inda mu yan gidan yari muke a timna za mu ta mamaki wa kullu na mu rika ta a hada min duniya ka wanda mutumin daga duniya ya to yanzu shi ma dan tayi shi ba ruwan shi da dubu dare da sha biyu dare da sha biyu rana abin dan tayi duk farashin da yake to kenan wannan ke sama da yake bil asatil aqwali wa qala fuqarat wancan kwararren likita ya ce fukuran innal mar'ata idza habala idan mace ta sami ciki lam ta'lam min istima'i dami alladhi yanzil wa yastami'u hawla rahimiha ba ta jin radadi daga taruwar jinin da ke sauka daga cikinta wa yastami'u ya rika harhaduwa yana tattaruwa hawla rahimiha a gefen mahaifarta Allah ya sauwake ma mace wannan radadin ya za ma da tsari har jin mutum ya da suji ka sha shayi kamar kwankwalaki ya fita wajen hanjin ihu za ka yi ta yi wala sai kai zaton tukunyar mai shayi ya ka zage maka shi ya tuno da shiga shi dan haka to amma ka duba jini ne zai taru a yi kamfanin da da babu shi amma ba ta ba ta da zaki ba saboda ba Allah ne bai so a ji zafi ba da goma zai yi ba yace wala ta hissu bi za'ati bi za'ati kun wata ba za ta ji wani rauni ba kama ta hissu idan hadara samsu kamar yadda za ta ji rauni idan jinin haidar ya sauka galibin injinin ya zo na al'ada ya sauka za ta ji rauni a jikinta li annaha la yasuru ta muhaji kulli shahr saboda me yasa ba za ta ji zafi ba idan cikin idan tana da ciki kuma ana tattara jininta ana samar wa ɗan tayin ta da abinci saboda jinin a jikinta baya kori kowane wata wannan ya taso ku ya nema hanyar fita yanzu baya yi kai tsaye gangarowa zai iya tafi kamfani ya tsaye tattaru yanzu abin ya koma duka ciki da ciki ne amma in al'ada za ta yi magana ce ta ciki da waje yace lakin da ya zilu ila rahi ila rahimi irin kawai zai sauka ne inda mahaifa fi kulli yawmin qalilan qalilan nuzulan sakinan min ghairi wajhi kaga idan mace al'ada take ba daga ranar farkon wata ne jinin zai fara tattaro a sai lokacin al'ada ta yi sai jinin ya ta kwararowa lokaci guda sai ya rika fita ta kwana uku ta kwana uku kwana biyar kwana shida shine mafi yawa musu ko to shikenan amma yanzu tun da ta samu ciki jinin ne zai rika sauka kullum amma ɗan kaɗan kaɗan ɗan kaɗan kaɗan kalilan kalilan ɗan kaɗan kaɗan sakinan min gairi waje a naɗe ba ta tafi rasi ba fa ila ata ila rahimi ibtara minhu al-dalil wa nama idan jinin ya zo ya tare a gefen mahaifa sai a samar da abinci daga wannan jini ga ɗan tayi sai shi kuma ɗan tayin ya rika samun abinci kuma ya rika girma yana haɓaka yana girma yana haɓaka yana girma yana haɓaka a kwana a tashi wata tara sai ka dace lokacin haihuwa ya yi sun makala sannan fukura ya sake cewa wa ala gairi ba'idin min zalika dangane da abin da bai nisa daga wannan ba sai daga abin da ke da alaƙa da shi idza khuliqa lil-janin lahamun wa jasadun idan aka halitta wannan tayi nama da gangar jiki ta kunu da kuju da kawwana da kuju kariyar za ta ƙara ƙarfi wai za kabira kaburatil kuju aida idan kuma ya girma to kariyar za ta ƙara girma kawai a yi kuma a cikin cewa kariyar da ake saka dan taki da ciki lokacin da yake kamar zuwan mani to kariyar yar karama za a bai yana kare girma tana kare buɗewa kuma za ta fashe ba za ta fashe ba yana girma tana kare buɗe yana girma tana kare buɗewa haka za a yi ta tafiya ya ce wa tsara da hata juwitu na kharijin minan dani har ya zama ya tsara da hata juwitu zai zama yana da wani balon a ciki kharijin minan dani wanda yake wajen tantaye ilkantaye na ciki yana waje bai za ta zalar da minan ummi ya za ya zaba huntani idan jini ya sauka daga mace sai shi kuma yaro ya rika shukar shi yana samun abinci ko ya rika numfashi da shi wata zafi ya rika cin abinci da shi bayan an sarrafa mai fa ya zidu fi da daga nan sai ka ga ya rika samun karin girma a naman shi والرجيم من الدم الذي لا يسلم للغذاء ينزل إلى مجاري الحجر jinin kuma da yake bai da kyau mara kyau daga jinin wanda bai dace a samar wa yaro abinci da shi ba yanzu ila majarin gudu sai koma a magudanar wannan kariya وكذلك تسمى الوجوه التي إذا صار لها تدليل يقبل الدم المشيمة ده حكا لأتي تسمى الوجوه التي إذا صار لها تدليل waɗannan kariyar idan har suka kewaye jinjiri idan suka yi kulumbulin ga jinjiri to ya kaban addama to za su rika karɓar jini ta bayan to irin shi ne daga nan sake samar da abin da ake cewa mashina kamar abin da yake cewa ke nan yanzu daga shigar yaro ciki bai da mashima wannan filatar da daga baya jinin da ke sauka daga jikin mace Allah a iko shi akwai wani jinin da bai kamata a yi wa yaro abinci da shi ba irin wannan jinin da ya zuciya ta yake ban da wannan sai a ware shi wannan jinin shi ne zai rika rana gefe a wannan kariya da ta nufi da ɗan tayi yana taguwa yana taguwa yana taguwa to daga ƙarshe an kusa haihuwa shi na Allah zai shigar da shi cikin da ya zama latanta ko kuma mashima wa ka'i ce idan ta farjari idan ɗan tayi ya cika halitta shi ta cika yadda ta haihuwa wa kammalar suratu surar ce ta cika wacce zaba dama ne ke za'ihi bilmin gidari ta sa'atin bilmin gidari ya riga ya gama can jinin a matsayin abincin shi da gwargwadon da ittasa atil hujur da gwargwadon abin da ya ishe shi to ittasa atil hujur wannan kariyar za ta zama tayar wace shi yadda yake wa baharat da mashiwatu da shi ta kuna min al'adat allati zakarna to a lokacin da aka ta haihuwar shi ne sai wannan fulakanta ko uwa daga nan sai ta haɗu fa idan ta sa da kada ha ita sa farijo ani annahu aula da zalika idan ta haɗu a ciki na waje kuma ya haɗu ya tabu aula bi zalika saboda shi yaro ya fi buƙatuwar na cikin a na wajen akan na cikin ya anna lahu mawdi'an yamtaddu ilayhi saboda daga waje yana da abin da yake iya ƙara faɗi da shi daga lokacin da Allah ya kaddaro wa yaro fita sai haihuwa kullu ya ce wa min huna wa min hauna daga nan ne muka samu karatun da ke cewa lam ta'idil hamil gaskiyar magana duk macen da ke da ciki ba ta haila bal ma tara ku min addari duk abin da mace ne ciki ta gani na daga jini ya kono da mafasahin laysa damal haidil mutad ce wannan jini ne na ciwo jini ne na lalura kina da ga abin da dan da ke cikin ta yana da matsala a nemi mafita a cikin da hadisu suna da yake cewa malamai sun tattauna akan wannan matsalar sosan gaske shi ma ibn kai ya tattauna akan wannan matsalar sosan gaske cewa wai shin hatta ibn hamilu amla wai da shi tana haila ko ba ta yi ya rubuta littafi musamman akan wannan matsala shi yasa fakar abdullahi abu zai cikin wallafe wallafe shi ya rubuta littafi ya sami suna da hali wa sahihu amsa me me me me abin da me jin haida me me ji kana jin haida ko wata yi ka yi duba littafin shi da ya sa wasu na ibn qayyim da jawziya hayatu wa asaru wa mawaridu a shafi na dari da arba'in da ɗaya ko da google ka shiga za ka yi ɗaukar littafin duk wani shafi ta bayanin da ya yi sannan shi ibn qayyim ya yi bayan wannan tafsir wannan masalacin at-tibyan في أيمان القرآن شامل تدبير الذين ذكر تدبير الأربعين فليتنا ثم مسألة أداب المعاد في هدي خير العباد مجلد شلبير وكما تكون مجلد دي مغنى ثم مسألة أيضا مصطفى أقرون ذاك مجلد وكما قتل حكما هو أول في تحرير الجماعة مجلد ذاك hadhihi idan riwayatai wata da ruwayi ne guda biyu na yake tarajiya da fada daga sai da aisha Allah ta tsare ta ce wa huwa madhabu Abi Hanifa kuma ne yake madhabu Abu Hanifa wanda haka Shafi'i al-Imam Shafi'i wa Aisha sun ta fi riwayatin anha daga wata riwaya daga Aisha wa Imam Ahmad da Imam Abu Ibn Hanbal fi riwayatin anhu a wata riwaya daga Ibn Tara al-Shaykhuna wacce malamin mu ya zame ta ibn kayyim yake da malamin mu ita ce zaki shi wai malamin su sai ibn islam ibn taymiya ya tattauna wannan matsala da fadi kuma tattauna ta ilimi a cikin majmu'ul fatawa mujalladi shi na goma sha tara shafi na ɗari biyu da talatin da tara mujalladi sha tara ila anna ma tarahu min ad-dayn har inda yake duk abin da mace ta gani na daga jini fi wakati adatiha a lokacin al'adar da ya kuma haila zai zama haila ba matsala ce filafiya ko hujja ta hada da kauje zahira hujja ta ke cikin wannan zance a bayyana take ko ya kuma wulatin da tiddata ala tarki mar'ati sawma wa salati zara fi damal muqtada fi waqti al-haidi saboda haka ne dalilai suka tabbata kan cewa mace za ta bar azumi za ta bar sallah in har ta ga jini na al'ada a lokacin haidarta ولم يستثن الله ورسوله حالة دون حالة wannan yana karanto dalilan wasu ce ga mai ciki na haila kawai shine yana isar da wannan yake ko matsayin mazhabar malikiya idan mai ciki ta ga jini kawai jinin haila ne ta bar sallah ta bar azumi in ya so ta ce dan da ke cikin ta ba lafiya wannan matsala ce ta daban a kan kita wannan matsala ce ta daban a daina sallah idan kuma tana da ciki ba ta ga jini ba to san ma kai ba ta da matsala shi ke nan ta cigaba da rayuwarta kamar ana mata bishara su dan da lafiya kama wata ta yi sallah sai ta yi azumi in ce saboda me Allah madaukakin sarki cewa yi mai haida da mai abinda da mai haida ta daina sallah ta daina azumi ai ne ce banda wani yanayi banda wani yanayi ba yace wa amma kaunin dani ya sarku ila zai zakin walad amma kasancewar jini yana komawa abincin yaro fa min al ma'lumi yana da sanannan wa anna zalika la yadna wa an yabqa minhu baqiya ai dan mace tana ciki ta yi jinin haila ba shi kuma zai hana a ce wani abu ya saura minhu daga jinin ba baqiya ta ta rabuwa ta ka rubuta biyu ga da haini dan ana wa yaro abinci da jinin haidar mahaifiyarta a ciki ba shi zai hana kuma a ya turo wani jinin ya fito waje ba kada yi wa wani jinin ya fito waje wani jinin kuma a yi bayanu abinci da shi tafsiru an ke zahir walad raguwar abincin da aka yi wa yaro kuma ya ce fala tana fi baina mizahil waladi wa baina haidul ummi duk ko haka ne bai babu cin karo da juna dangane da abincin da za a yi wa yaro da jinin haidar mahaifiyar shi da kuma raguwar jinin haidar da zai fito ya kwarara a lokacin kwanakin haidar ne ciki yana da kodai ne lokacin da mutanen ya so darasi na gaba sai mu gargare sai mu tashi ashabu al-qawl al-akhir ya tajuna min kaza kaza shi ya kawo hadisi wa alaikum assalam wa rahmatullah
Thank you.
a ba zai zama dalili ba saboda shi wannan ai ko ba ta da ciki zai iya yiwuwa ko ba ta da ciki kwanakin za su iya sabawa mutum da kana da ciki ya sassaba to dama sai zama wani abu ne sanar nema ko ba ta da ciki zai iya sassaba to da in ya sassaba a kuma ba zai hana a kore tana da ciki ko ba ta da ciki ba ko ba zai hana ko ba zai zama dalilin cewa a kore cewa ta ne na haila ko ko ya dafa yadda ta ne suna wancan sun saba ba zai karɓi wani ɓangare zai bar wani ɓangare. Alaikun salam wa rahmatullah. Eh, cewa wannan na haida ne to na ɗaya ne kamata yake kokarin su san hanyar da za ta bi da tantance idan ko bata tantance ba kuma jinin ya zo to sai ta koma ta ɗauki lissafin cewa a kwanakin ne ko ba a kwanakin ba kamar yadda suke cewa da hanyoyi ne guda uku ko dai a kalli yanayin jinin ko a koma ga yanayin fitar shi ko a koma ga wari ko kuma a koma a lokacin da ya fito wanda shi ne na kuɗin da ya gara to ya fita ne a kwanakin cewa kwana uku ko biyar ko shida ko goma sha biyar kamar yadda ke wajen majalisar cikin ya kawai tashi da mako kwana ashirin zuwa sama don a wannan kwanaki ne ya sauka na haida in ya so sai bai kai daga tatan sarki sai ya lura abin da yake kanana ba haida ba ne kanana ba zai iya daukar wani shuru'a cewa wannan na haida ba ne ya zo da wani yanayi da wani kala ko kuma wata cuta da masana suke kai tsaye cuta ce. Ya nufin lafafan.